خبرونا أهل الكتاب خبرونا أهل الكتابين من أين أتاكم تثليثكم والبلاء ما أتى بال ما أتى بالعقيدة ما أتى بالعقيدتين كتاب واعتقاد لنا نص فيه ادعاء واعتقاد
واعتقاد لا نص فيه ادعاء والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أتقياء ليت شعري ذكر الثلاثة والواحد نقص في عدكم أم, أم, أم نماء
أبناؤها
حد حد نقص في عدكم أم نماء كيف وحدتم إلها نفى التوحيد عنه الآباء والأبناء أإله مركب ما سمعنا بإله لذاته أجزاء ألكل منهم نصيب من الملك فهلا تميز تميز الأنسباء أطواهم لحاجة واضطرار خلطوها وما بغى الخلطاء أهو الراكب الحمار فيعجز إلهي يمسه الإياء أم جميع على الحمار لقد جل حمار بجمعهم مشاء أم سواهم هو الإله فما نسبته إيسى إليه والانتماء أم أردتم بها الصفات فلم خصت ثلاث بوصفه وشاء نعم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوانا يمشي نارانر الجمعة biyu ga watan almuharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na da 1442 wanda ya daidai da 21 ga watan takwas miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ummul qura fi madhi khairil wara wanda aka fi sani da alhamziya wadda muhammad ibn sa'id al-busiri ya rubuta rahimahullah kuma shine darasi na goma insha Allah ta'ala wanda kusan shine zai zabo kamar rabin littafin zai zan kamar yanzu ne aka yi rabin littafin kenan za mu tashi shafi na ashirin shafi na ashirin za mu tashi waɗanda muke nuska ɗaya kamar yadda aka je ya ja baitoci dama yana magana akan abin da ya shafi a mu'ujizoji na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wayanda kafirai suka ƙaryata tsakanin yahudawa da nasara da kuma kafuran larabawa wanda ya juya zance yanzu yana magana ne akan ahlul kitabi ya ce ahlul kitabi su ne alyahudu wa nasara saboda ya gama magana akan ƙuraishu ko kuma ya dakatar da su kaɗan daga baya zai sake dawowa kansu amma yanzu duka abin da za a karanta to zai yi bayani ne akan annasara al-yahudu wan nasara wanda suna da wasu aƙidu da suka zo da su a daga kawunansu waɗanda ba a rubuta su a cikin littattafansu ba kuma ba daga Allah suke ba kuma gashi a haka kuma sun karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine zai dan tattauna da su yana kawo shubuhohin su kuma ya nemi su raddi to shine yake cewa khabbiruna ahlal kitabaini min ana أتاكم تثليثكم والبداء آه yake cewa kadduruna ku ba mu labari ahalal kitabaini bi takdiri harfin nida ya ahalal kitabaini shi yasa ahaladin aka yi mai nasba ku ba mu labari ya kuma abuta littafi wannan yana da yawa a harshen larabci shafe harfin nida harfin kira sai a kawo almunada kamar yusufu a'rib an haza bi ma'ana ya yusufu ya yusufu sai aka shafe yawon din amma kuma akwai ta takadira to shine anan yace khabbiruna ku ba mu labari ya kuma abuta littafai guda biyu yana nufin littafin at-taura da kuma al-injil wayanda aka saukar ma annabawansu annabi Musa salam da kuma annabi Isa salam min aina ta ina a takum ya zo muku ku Yahudawa taslisu ku nasara min aina a takumu daga ina ne ya zo muku ku annasara taslisukum ce wanda kuka yi inna allaha salisu salasa ina kuka samu dalili kun ce Allah ɗayan uku ne subhanahu wa ta'ala bi ma'ana a kusan wannan aƙida tasu ita tafi ƙarfi kuma ita tafi yawa don su ma sun karkasu kashi-kashi su nasara ba wai akan milla wahida suke ba ba akan addini ɗaya suke ba suna da saɓani a su karan kansu akwai masu ganin Allah uku ne akwai masu ganin Allah biyu ne akwai masu ganin Allah guda ne sai dai yana da ‘ya'ya akwai nasaran da ake kira annastoriya akwai al-yaqubiya sannan kuma akwai al-mulkaniya ko al-malakaniya haka suke kashi uku kowane kashi da tashi aƙida akwai masu ganin Allah uku ne akwai masu ganin Allah biyu ne akwai masu ganin Allah ɗaya ne amma shi Allah ya yi tajalli ma'ana ya bayyana a zatin annabi isa salam saboda haka kamar shi annabi isa wani yanki ne na zatin shi Allah subhanahu wa ta'ala akwai masu wannan aƙida to amma sai ya kawo da ta shahara ita ce aƙida at-taslif shine cewa Allah uku ne wani lokaci sukan ce su ba su karyata Allah ba sun yadda hawa akwai Allah abinda suka ce shi Allah yana nan Allah babba kenan sannan akwai Allah suna kiran shi Allah uba in sun ce Allah uba suna nufin Allah na gaskiya akwai Allah ɗa suna nufin annabi Isa akwai Allah uwa suna nufin nana Maryam to wannan shine salisu salasa ɗin da suka ambata wani lokaci kuma su ce Allah uba Allah ɗa annabi Isa da ruhul qudus ruhu al-qudus wani lokaci haka suke ambata haka suke tambata amma dukansu da shi Allah uba da shi Allah uwa ko ruhul qudus dukansu an ciro su ne daga Allah na gaskiya wannan ita ce aqida ta su kenan asali hatta auren su Allah ɗaya ne amma kuma Allah sai ya rarraba aka samu Allah uba aka samu Allah uwa ko aka samu Isa Allah ruhul qudus Allah to wannan aqida shine al-busiri yake jefa musu tambaya a ina suka samu ta to wannan ita ce aqidar kiristoci mai wannan aqida shine an ka halatta maka aure diyarsa wadda ta rayu akan wannan aqida ko ya uwarsa ko in yayi yanka ka ci su ake kira da tsara walbada'u ku kuma yahudawa ta ina kuka samu aqida albada'u daga cikin aqidu alaqaid na alyahud akwai aqida albada'u abinda suke nufi da albada'u shine zuhurul maslaha ba'da khafa'iha shine kai abu bayan kayi shi ka gama sai daga baya ya bayyana gare ka abin nan ba daidai ba ne bar ka canza bari ka canza to sun ce shi ma Allah na da wannan sifa akwai ayyuka da Allah ya yi daga baya sai ya gano ya yi kuskure sai ya canza shi yasa suka yi inkarin annasu annasu ɗauke hukunci da mace in mijinta ya mutu za ta yi ta kaba shekara ɗaya musulunci ya zo ya ruguza wanda ya ce za ta yi wata hudu da kwana goma to a wurinsu su ba su kiran wannan nasu raf'ul hukumi bil hukum wannan shi a wurin musulmi ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha to su ba su yarda da wannan ba su abinda suke kira ga wannan albada'u wancan hukuncin da Allah ya yi na cewa mace in mijinta ya mutu za ta shekara ɗaya tana ta kaba to daga baya ya bayyana ga Allah abin nan babu maslaha akwai gyara a ciki shi yasa sai ya mai da shi wata hudu da kwana goma sannan suka ce Allah ya halicci yini baya ya halicci yini sai ya gano kuma akwai kuskure yaya za a halicci yini babu duhu ai halittu za su kosa a ce kullum haske kullum haske to shine daga baya sai ya halicci duhu in haske ya zo ya wuce sai a kawo mi sai a kawo du to wannan ita ko ita ake kira al'aqida a aqidatul bada aqidatu albada bima albada an ce albada shine az-zuhur eh canje canja tunani ko kuma ka gano kuskure akan wani hukunci da kai ko wani aiki da kai to yana daga cikin sifofin da suke jingina ma Allah subhanahu wata'ala wanda wannan kaga kamar suna kokarin su kuskurantar da ubangiji wanda mu a kidan mu a musulmi ba ma kiran shi albala sai dai mu kira shi annasku ko kuma a kira shi raf'ul hukmi bil hukm an kawo wani hukunci ba wai da akwai kuskure cike ba a'a saboda sassauta mahalittu to sai a ɗauke shi a kawo wannan domin da shekara ɗaya ana ta kaba da wata hudu da kwana goma ana ta kaba wanne ne fi sauki to shi ne hikima don a sassauta ba wai don wancan kuskure ba ne to amma su sai suka kira shi albada Allah ya yi bada'i ina ma'anar ya yi bada'i shi ne ya yi abu ya gano akwai kuskure ciki akwai yara ya bayyana gare shi cewa aka san wannan abin shine maslaha to kuma yahudawa ku ba mu labari ina kuka samu wannan akida a cikin kungiyoyi na musulmi ko kuma mu ce masu jingina kansu zuwa ga musulunci a shi'a ar-rafida su ma suna da wannan akida su ma suna da akida albada gudatul rafida gulatul rafida wanda suka kai matuƙa wajen rafidanci shi'anci to su ma sun ɗauko wannan akida daga yahudawa sun ƙudurce ta kuma sun rubuta ta cikin littattafansu amma akida ce ta kafurci da akidan nasara ɗin at-taslif da aqida al-yahudu al-bada duka kafirci ne ba su da dalili sai ce ma ata kitabun bil aqidatayn babu wani littafi da yazo daga Allah daga dukkanin aqidun nan guda biyu ko aqida at-taslif ko aqidar al-bada ma ma anzalallahu biha min sultani babu wadda Allah ya saukar da littafi a kai hatta a littattafansu babu kawai tsabagen shishigi ne da ƙetare iyaka ga dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai yake cewa wa'tiqadun duk wata aƙida da mutum zai kudurce la nassa fihi wadda babu nassi akan wannan aƙida iddia'u to wannan da'awa ce ta ƙarya iddi'a ba hujja ba ne duk wata aƙida da za ka ƙudurce wadda babu babu nassi Allah bai sauka da dalili a kai ba annabi muhammad sallallahu alaihi sallama bai nassanta haka a hadisansa ba to wannan iddi'ai ake kiransa al-iddi'a a larabci shine da'awar shay da'awar hukumi bil kadhibi ko bila hujja kace kaza halatta ne ko haramun ne amma ba ina dalili babu to sai ya ce haza iddi'a'u kishiyansa shine alhujja eh ka tabbatar da hukunci saboda kaza kaza halatta ne saboda kaza kaza haramun ne saboda kaza to su ma musulmai ya kamata su yarda da wannan ko ba yahudawa da nasara kadai ba wadda'awi su kuma da'awoyi marasa hujja da'awoyi marasa hujja akan ce adda'awi akan ce adda'awa kama alfatawa ko alfatawi duk wanda ka faɗa yayi alfatawa jam'u fatawa kada ya ce ba kuma alfatawi to haka shi ma adda'awi shi ma jam'i ne ya ce ma lam tuqimu alaiha bayyinatin in dai ba ku tsaya ba ku tsaida mata hujjoji ba da'awoyin da kuke yi Allah ya da sifa kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma kuma ina hujjoji ba ku tsayar da hujjoji akan waɗannan da'awoyin ba to misalin su abna'uha ƴaƴan masu wannan da'awa adi iyawu kamar ƴaƴa ne da aka jingina ga iyayen da ba nasu ba saboda haka duk maganar da ba ta da dalili misalin ta kamar wanda ya jingina ga uban da ba nasa ba kuma ya ɗauke shi matsayin uba wanda ba san ubansa ba eh ba san ubansa ba almuntasab ila ghairi abihi saboda haka inda a wakka kana son ta zama karɓaɓɓiya shine kai ne ka tsayar da ita akan hujja akan dalili amma in ka yi da'awa ma'ana ka tabbatar da wani hukunci ko ka kore wani hukunci bila dalilin to wannan misalin sa kamar mutumin da ba san ubansa ba amma sai aka kirkiro wani uba sai aka ce shine ubansa to shine misalan maganganu da fatawoyi da wasu abubuwa marasa rasa dalili shaidu wata fatawa duk wani hukunci da kake a kansa kaf yawa ya gari babu dalili a kansa me ya kamata ka yi ka yi watsi da shi laita shi'iri ina da a ce ina da ilimi zikiru salasati game da ambaton Allah uku ne da suka yi a ce ina da masaniya kan me suke nufi da Allah uku ne saboda magana kamar yadda za ku ji zai ambata akwai akwai tubka da walwala a ciki to ya ce da ina da ilimi na haƙiƙa bidobt cewa ga abin da suke nufi a shi'iri ya rufe ilimi laita shi'iri ai laita ilimi ina da a ce ina da ilimi zikiru salasa game da ambaton Allah uku da suka yi walwahidi ko kuma wasu daga cikinsu da suka ce Allah ɗaya ne da akwai waɗanda suka ce ya Allah ɗaya ne amma yana da ɗa sai suka tsaya nan Allah ɗaya ne amma yana da ɗa shi ɗan ba Allah ba ne akwai masu wannan aƙida cikinsu akwai waɗanda suka ce kuma Allah uku ne akwai wanda suka ce Allah biyu ne to shine yace da yana da ilimi akan abin da suke nufi kan cewa Allah uku ne ko kuma Allah ɗaya ne yake cewa naqasun fi addikum shin tawaya ce aka samu ma'ana naqasu ragi ne aka samu game da lisafawar ku na cewa Allah ɗaya ne amna ma'u ko ko ƙari aka samu ma'ana abin da yake nufi Allah ne kun ga yayi yawa shi yasa kuka rage shi kuka mayar da shi ɗaya ko ko Allah ne yayi kaɗan shi yasa kuka yi ta lisafin sa kuka yi ta lisafawa har ya kai uku yace to inda na san wanda suke nufi to da na samu sa'a sai in maida musu martani tare da hujjoji da dalilai to ba su fito sun yi bayani ba kaga inda sun fito suka ce kai ku musulmi ce wadda kuka yi Allah shi kadai ne to yana buƙatar ƙari bari a ƙara guda biyu sai su zamo salisu salasa sai su zamo salisu salasa ko kuma a ce wadda kuka yi Allah ɗaya ne kuma shi kadai ba ɗa ba kowa to akwai naƙasu saboda haka bari mu jingina masa ɗa don ya ƙara masa ƙarfi don ya ƙara masa ƙarfi su masu cewa Allah ɗaya ne matsalar su ba su taƙaita akan cewa Allah ɗaya ba ne sai da suka ce Allah ya haihu an ciro wani abu daga zatin Allah kenan suna gani a tsaya da cewa Allah ɗaya ne na ƙasan akwai tawaya ba zai cika ba sai an ƙara mai wani abu kun fahimci abin da yake nufi to inda na san wannan kuke nufi ko wannan sai in muku raddi to amma tun da da'awa ce kaga ba za su iya fitowa su yi dalilin ga manufarsu ba da'awa ce bila hujja bila dalilin wala burhani ba hukunci ne daga Allah subhanahu wata'ala ba shine naqasun fi addikum ragowa ce aka samu game da lisafinku amna ma ko ko ƙari ne aka samu in ƙara mana alloli na kuka yi to sai ku faɗa in kuma allan ne namu kun ka rage to sai ku yi mana bayani duk wanda kuka faɗa dai za mu maida muku martani sai ce kaifa ta yaya wa hattumul ilaha za ku ce mana allah ɗaya ne mu ba za mu gamsu ba na yana magana da masu cewa asalin allah allah ɗaya ne shi annabi isa da ruhul qudus ko kuma Allah uba Allah Allah uwa an fito da su ne daga zatin Allah amma asali Allah ɗaya ne yace to ta yaya za ku gaya mana wannan magana alhali al'aba'u wal abana'u iyayenku da ku ƴaƴan nasu na fattauhi da anu kun kore kaɗaituwa ga Allah na asali ba ku kaɗaita Allah wahadahu la sharika lahu ba kuma yanzu guda uku ce mana Allah ɗaya ne kun ga ai ba za mu yadda ba mutum da kace mai misali Allah ɗaya ne ya ce eh Allah ya yarda Allah ɗaya ne amma dai ai akwai akwai ɗa ya haihu Allah ai ya haihu kuma wai a aƙida sai Allah guda ne ba akwai tufka da walwala duk abin da aka ce ya fito daga wani abu to ai kaga wannan abin sashi ne na wancan kaga bai zan ɗaya ba in har za ku yarda cewa Allah ɗaya ne to sai kun kore masa kowa ku kore masa kishiya ku kore masa mata ku kore masa ‘ya'ya da jikoki amma ba za ku ce mana Allah ɗaya ba ne sannan ku zo ku ce mana kuma yana da ɗa kaga fihi ajabun da shi ne ke ta'ajjibi kaifa wahattum ilahan ta yaya za ku mayar da Allah ɗaya a aƙidan ku alhali na fattauhida al'abau iyayenku gare su ne kuka gadi wannan aƙida kuna zamanin annabi yake magana da su sun kore ma Allah tauhidi na gaskiya wal'abau haka kuma ‘ya'yan saboda aƙida ce kuka gada daga iyayenku kuma kuka kwasa ba ku tsaya kun yi tunani shin iyayen nan namu akan gaskiya suke ko akan bata a ilahun murakkabun shin yanzu akwai wani Allah abin bauta mai tarkibi wanda an ka har hada an ka ɗebo wancan abu an ka ɗebo wancan abu an ka hada sai ya zamo Allah akwai wani abin bauta da adda wannan sifa wanda ya hauhawa daga abu ɗaya zuwa sama tunda kun ce mana Allah uku ne akwai Allah na asali akwai Allah uba akwai Allah uwa to kenan an samu ne a tarkibi an samu a tarkibi ko ko kuma a'a shi annabi isa wani sashe ne daga zatin Allah tunda sun ce Allah ya ce wa ruhun minhu min din nan sai su bata ma'ana at-tabi'id bi ma'ana annabi isa wata rayuwa ce minhu daga zatin Allah haka suke fassara wannan aya waya ƙur'ani ma ƙur'ani ya tabbatar da cewa annabi isa wani sashi ne na zatin allah tunda ya ce wa ruhun min daga ce to ai yaron ba naku ba ne yare ne na larabci ita min tana da ma'anoni sama ga goma akwai at da kun ka ambata wannan gaskiya ne akwai al-ibtida wanda wannan shine aslu shine ginshiki wajen aikinta to shine ma'anarta anan wa ruhun minhu wata halitta ce da ta fito daga wurin Allah ba wurin wani halitta ba shine ma'anar ayi ba wai min din tana nuni akan cewa shi annabi Isa wani sashe ne game da zaka ce akaltu min at-ta'ami na ce wani sashe na abinci wannan min at-tab'id ce ana kiranta at-tab'id to wannan min alibtida kamar ka ce kharajtu min albayt na fito daga gida wannan min alibtida ibtida'ul hukm daga ina ne tafiya ta ta fara shine min albayt to sai suka tsallake wannan ma'ana wadda ita a ginshiki ita ta fi yawan zuwa ma a larabci a luga sai suka bata sai suka koma ga waccan saboda ittiba'ul mutashabih wanda ƙur'ani ya hana Allah ya kiyaye sai ce ma sami'ina bi ilahin mu ba mu taɓa jin labari da wani Allah abin bauta ba wanda a jaza'u li zatihi wai zatinsa yana da yanki yanki akwai bangare kaza akwai bangare kaza akwai bangare da akwai bangare ba mu ba mu taɓa jin Allah haka ba Allah da mun ka sani wa ya ɗaya ne wahadahu la sharika lahu في ذاته وملكه وخلقه وفي كل شيء wadda ita ce aƙida ta musulmi ka yadda da Allah shi kaɗai ne wajen komai to amma ku kun zo kun ce a kun zo kun kakkasa Allah kun daddatsa shi kun sa shi juzu'i juzu'i yanki yanki yanki yanki Allah Allah na asali Allah uba Allah uwa ba mu taɓa jin wani Allah haka ba to kaji yadda ake tattaunawa ko muƙabala ce yake yi su ali kullum minhum ko ko kuna cewa kowanne daga cikin allolin nan guda uku nasibun minal mulki yana da wani kaso na mulkin sammai da kasai in haka kuke nufi shikenan sai ku gaya mana to shi Allah na asali ina ne mulkinsa menene rabonsa Allah uba menene rabonsa Allah uwa menene rabonta sai ce in haka ne kan kaddarawa mu dauka ma haka ne to fa halal an siba utamayyaza dan me rabon kowa bai fito a fili ba a jingina shi gare shi a ce shi Allah na gaske sama kaza yake iko a kanta ita yake mulki Allah uba shi kuma yana kula da kaza Allah uwa ita kuma tana kula da jiha kaza kamar yadda mulkin duniya yake ko ba haka ba ƙasan Nijar da nasu shugaba Najeriya sauran ƙasashe to tun da kun ce mana Allah uku ne idan har sun yi tarayya tun da sun yi tarayya wajen ilahantaka to ya kamata su yi tarayya wajen kuma mulki to in sun yi tarayya wajen mulki ina na kowa ai dole a ce kowa ga dashi ko ba shi ne aiki hannu shi ne kisma akaliya wadda malaman mantiki ke kira kisma akaliya duk inda aka ce an yi tarayya to tabbas kowa na da nashi haƙƙi kowa na da nashi abin da ya mallaka to ƙarshe dai sai ya kai su ƙasa ba su da hujja ba su da abin da za su ci sai ce a tarahum koko a turahum a turahum kuna zaton su allolin nan naku uku da kunka kakkasa khalatuha can za ka koma khalatuha lihajatin sun cakuɗi wannan mulkin nasu na sammai da ƙasai saboda wata buƙata wattirarin da tsananin buƙata ya ce alittirar shine buƙata wadda take da tsanani sosai to ko ku a zatonku da shi Allah na gaskiya da Allah uba da Allah uwa sun cakuɗi mulkin ne wuri guda shi Allah na gaske ya kawo nashi Allah uba shi ma ya kawo nashi Allah uwa ta kawo nata sai aka haɗe aka mai da su guda haka kuke zato wai sun yi haka ne don wata bukata tasu su sai ce to in haka ne wa ma bagal khulaqa'u kuma su wayannan da suka yi tarayya ba wanda ya zalunci wani ya saba ma hankali ya saba ma hankali duk inda an ga samu tarayya wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi an haga mai to sai wani ya zalunci wani sai wani ya zalunci wani to an haka ne kenan cikin allolin nan waye ya zalunci wani ku fito ku faɗa ku nasara wannan duk ana magana da nasara ashe ko abokin adawa bai nan kana iya mukabala da shi kamar ga shi gaga shi sadda yake wannan tattaunawa ba su amma yana amfani da ilzamul hasmi ilzamul hujja wannan shi ake kira ilzamul hujja a hujjance ka harka kasa cewa komai to alkhulata yana nufin ashuraka ma'abuta tarayya to a huwar rakibul himara fa ya ajaza ilahin ya musuhul iyawu ya tabbata a littafinsu na al'inji annabi isa yana hawan jaki yana cikin sifofin annabi isa yana hawan to shi na ya tambaye su ya ce a huwar rakibul himara wai shi allah shi ne ke hawan jaki ku ba mu amsa Allah shi da ke hawan jaki to in ku haka ne kuka ce mana eh shi ne to ga amsa za mu ba ku ba sai kun ba mu amsa ba fa ya ajaza ilahi ka ya kasawar Allah ya kasawar mahaliccin da ya musuhul iyau wahala take samuwarsa dan duk wanda kaji an ce ya hau jaki to ya wahala to babu wahala mai kai ka ga jaki ya gaji da tafiya eh to kenan yanzu kuna son ku ce Allah wahala ta yi mai yawa shi yasa yake hawan jaki tunda kun ce shi annabi Isa na Allah ne ko kuma shi Allah ne in har shi Allah ne ko dan Allah ne da gaske bai kamata ya wahala ba dan Allah baya wahala na gaskiya kai ku ne mashirmanta kawai kuke ba ku da wani dalili to bai bar su ba ya ce am jami'un alal himari koko da Allah na gaskiya da Allah uba da Allah uwa su ne suka hau jaki guda tunda sun ce Allah babba haka suke cewa Allah babba ya yi tajalli ya bayyana cikin zatin annabi isa wasu kuma su ce ya bayyana ya yi tajalli ga zatin maryam sai maryam ta haifi annabi isa saboda haka da maryam da annabi isa duka sun fito ne daga zatin allah to yanzu koko kuna cewa duka allolin nan guda uku su ne sun ka haye jaki guda sai ce to in ko haka ne kai laƙar jalla himarun masha'u ka lalle ko wannan jaki ya ɗaukaka masha'u mai yawan tafiya da alloli haka bisa bai ne bijam'ihim kuma dukkansu da Allah baba da Allah uba da Allah uwa wannan jaki babba ne ko ƙarami na to ashe ya nuna annabi isa ba Allah ba eh in Allah ne bai kamata a ce jaki ya iya ɗaukar sa ba masha'u sigatul mubalaga ai kasirul mashi tunda sun ce kusan duk inda annabi isa zai tafi jaki yake hawa bai da wani abin hawa wanda ya wuce mai jaki haka suka faɗa a littafinsu to in kun ce allolin nan gaba ɗayansu sun dunkule su uku sun zamo cikin zatin annabi isa kenan alloli uku ne an ɗabbisa jaki jaki ko ya girma ba ƙaramin jaki ba ne amsiwahumu wal ilahu ko ko cewa kuna son ku gaya mana a'a su su uku din nan ba su ne Allah ba hmm? siwahum wanda ba su ba su allolin nan guda uku da Allah babba da Allah uba da Allah uwa huwal ilahu wani abin bauta ne na daban su daban Allah daban duk dai hayar da za ku fito dai ba za ku tsira ba sai kun yarda da cewa Allah shi kadai ne kuma annabi Isa ba Allah bane to in kun ce mana eh waɗancan guda uku ba alloli bane shi Allah daban yake to ga tambaya fama nisbatu Isa ilai menene dangantakar annabi Isa menene dangantakar annabi Isa walin tima'u da kuma jinginuwarsa zuwa gare shi shi Allah ya haife shi ko ko shi wani sashe ne na zatin Allah ku gaya mana in hakkunci allolin nan guda uku ba su ne Allahn gaskiya ba Allah da mai yake to shi annabi Isa mai matsayinsa menene nisabarsa menene dangantakarsa menene alintima jinginuwarsa zuwa ga wannan Allah na gaskiya sai ce am arattun biha sifati am koko arattun abinda kuke nufi biha da wayannan allolin guda uku as-sifati sifofi ne kuke nufi Allah babba ba wai kuna nufin Allah ne na zati ba a wata sifa ce Allah uba sifa ce Allah uwa sifa ce to in haka kuke nufi falima khussat sulasun ba salasun ba sulasun bi don misa falima don mi khussat aka keɓance sulasun karkasuwar Allah uku uku bi wasfihi da sifanta shi wasu na'u ko kuma da karkasa shi cewa biyu ne masu cewa Allah biyu ne masu cewa Allah uku ne to don mi an ka ware wa'annan sifa guda biyu ba kawo ruba'a ba ba a kawo kumasa ba ba a kawo sudasa ba ba a kawo suba'a ba ba a kawo sumana ba me yasa aka ware wa'annan sifofin guda biyu kawai a cikin lissafi Allah uku uku Allah biyu biyu me yasa ba a ce Allah hudu hudu me yasa ba a ce Allah biyar biyar me yasa ba a cewa Allah shida shida me yasa ba a cewa Allah bakwai bakwai ku fito ku ba mu amsa kai nasara sun ci waya albusiri ke da amnu wabnun lillah ko ku kuna sun ku ce mana shi annabi isa dan Allah ne Allah ya haife shi to
أب وابن لله ما شاركته في معاني النبوة الأنبياء قتلته قتلته اليهود فيما زعمتم ولأمواتكم به إحياء إن, إن قولا أطلقتموه على الله تعالى ذكرا لقول هراء مثل ما قالت اليهود وكل مثل ما قالت اليهود وكل لزمته مقالة شنعاء إذ هم مستقر إذ هم تقرأ قل بدا وكم ساق وبالا إليه مستكراء وأراهم لم يجعلوا الواحد القهار في الخلق فاعلا ما يشاء جوزوا النفخ مثل ما جوزوا المسخ عليهم لو أنهم فقهاء هو إلا أن يرفع الحكم بالح- بالحكم هو إلا أن يرفع ال-
هو إلا أن يرفع الحكم بالحكم مم.
وخلق فيه وأمر سواء مم.
ولحكم من الزمان انتهاء مم.
ولحكم من الزمان ابتداء فصلوهم أكان في مسخهم نسخ لآيات الله أم إنشاء مم.
وبداء في قولهم ندم الله على خلق آدم أم خطاء مم.
أم محى الله أم محى الله آيات الليل ذكرا مم.
بعد سهو لي- ليوجد الإنساء ليوجد to الإنساء ya ci gaba da cewa a duk da ya kusa ko ba kan yahudawa wannan don ana tattaunawa ne da nasara an huwa ibnun lillah ko ku kuna son ku ce mana shi annabi isa dan allah ne to in haka ne ga tambaya ko ga tambaya za a yi muku shine yace ma sharakathu fi ma'anil bunuwa ba nubuwa bane Eh, fi ma'anil bunuwati Eh, ba'un sannan nunun sannan wawun fi ma'anil bunuwati wannan kuskure ne an samu ta harifi dama rubutun tun da ba ba- ba- ba tsabtace shi ba shi yasa ake samun at-tahrif da at-tashif Mm. wannan yakan zo da dama hatta a littattafan tafsiri Mm. maghayyaru bin naqti fal musahhafu maghayyaru bi shakali fal muharraf kamar da shehu abdullahi yake faɗa a misbahur rawi abinda suka canza ta fuskar ɗigar gato ana kiransa al musahhaf bisadi al musahhafu eh, maghayyaru bi shakali fal muharraf amma abinda aka canza shakalinsa ko wasali ko harufan to wannan ana kiransa at-tahrif al-muharraf to wannan wani babi ne a mustalahul hadith to yake cewa ma sharakathu al-anbiya'u sai yazan annabawa ma sharakathu ba su yi tarayya da shi annabi Isa ba fi ma'anil bunuwati a cikin siffofi na ƴaƴantaka ma'ana don me da za a cewa annabi Isa shi kaɗai ne Allah ya haifa banda sauran annaba ku ba mu amsa ai annabi Isa ba shi kaɗai ne annabi to amma don mi da kuka ware shi da cewa shi kaɗai ne dan Allah amma su sauran annabawan ba su yi tarayya da shi ba cikin wannan haihuwar a ya kamata a ce su ma sauran annabawan tunda akwai inda suka bi shi girma annabi nuhu annabi musa ah, annabi ibrahim annabi muhammad duka suna sama da shi to amma su ba ku ce su 'ya'yan allah ba ne sai shi kaɗai annabi isa to ku haɗa mana dalili ba su da hujja wannan ana koya ma muƙabala ko qatalathu al-yahudu fi ma za'amtum to cikin abin da kuke kuke faɗa kuke rayawa ku nasara sai suka ce wai qatalathu al-yahudu yahudawa su sun ka kashe annabi isa su fa nasara wai yahudu sun ka kashe musu Allah kaga ya kamata su yi kunya Allah ga kuma wani ya kashe shi kuma shi kuma shi ba Allah ba eh kuma alhali wa ihya'u rayarwa bihi ta tabbata ga annabi Isa li amwatikum ga matattunku cikin siffofin annabi Isa yana raya matattu to don me da ya bari an ka kashe shi me raya wanda an ha kashe kuma ya bari a kashe shi to muƙaddara an kashe shi raya kai eh ba shi kenan ba duk wanda zai iya raya wani to bai kamata a ce shi bai iya raya kansa ba. Ah, wannan babu ina ma da a ce kiristoci na nan da watakila za su musulunta da amma tun da ana rako da shi kenan sai su ba mu amsoshi inna qawlan lallai wannan magana da kuka faɗa cewa Allah uku ne ko annabi Isa ɗan Allah ne atlaqtumuhu ala Allah kun jingina wa Allah shine kawai kun sake shi ne ga ubangiji ta'ala zikiran Allah ya ɗaukaka ta fuskar ambato laƙaunun wani irin zance ne hora'u mai tsananin muni shine ƙaunin hora'u alƙaunin shane zancen da ya kai matuƙa wajen muni a ce wai Allah uku ne ko annabi isa ɗan Allah ne misla ma qalatil yahudu to an dawo ga yahudu su ko ya yi daidai da irin abin da yahudu suka faɗa na cewa uzairu binullah uzairu ma ɗan Allah ne sun suna da irin wannan magana da su da suka ce annabi isa ɗan Allah ne su annasara da al-yahudu da suka ce uzairu binullah kaga sun yi tarayya sun faɗi magana irin tasu sai ce wa kullum kowanne daga cikinsu da al-yahudu da annasara makalatun shan'a'u lazimatu magana shan'a'u mai tsananin muni lazimatu ta lizimce shi yahudun ya faɗi haka yahudu sun faɗi haka nasara ma sun faɗi haka iz saboda su yake cewa istaqra'u albada sun bibiyi jingina ma Allah siffa albada eh canza shawara canza tunani bayyanan maslaha akan wani hukunci da ya gabata su yahudawa sun bibi jingina ma Allah subhanahu wata'ala wannan sifa wa kam da yawa istiqra wannan bibiyar saka ta gargado musu wabalan halaka ilaihi mu zuwa gare su saboda a dalilin ta Allah ya kawo musu azaba aka shafe wasu daga cikin suka koma birarra wasu suka koma aladu ya ce wa arahum ni ina sanin ina da ilimi a kansu ma'ana ina da masaniya a kansu da yahudawan da nasaran lam ya ji alulwahil alkahara ba su sanya Allah wanda yake kwaya ɗaya marin jayi akan komai ba fil halki a cikin halitta su yahuda ba su sanya Allah haka ba ba su mai da shi kwaya ɗaya ba haka ma nasara a matsayin fa'ilan ma ya shawo mai aikata abin da ya ga dama in ma ya yi hukunci yau gobe ya canza shi ya fa'alu ma ya sha la yi tsalo amma ya fa'alu ba a cewa don me Allah ka yi kaza abin da ya ga dama na ya aikata to me abin zargi sai ce ku yahudu ko kuma su yahudawa jawwazun naskha ko jawwazun naskha mithla ma jawwazul maskha yace law annahum fuqaha can zaka koma law annahum fuqaha inda a ce suna da fiqihu inda a ce suna da fahimta da a ce fuqaha ne su yahudawa to jawwazun naskha abin nan an naskha da sun halatta ɗauke hukunci a kawo sabo a ɗauke tsohon hukunci a kawo sabo kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a suka zo suna sukansa suna zaginsa yau annabi ya ce yana fuskantar baitul maqdis yau ya dawo ga ka'aba shin a ana abin yake a ana abin yake to shi ne ce inda suna da fiqhu inda su malamai ne to da sun halatta tabbatuwar النسخ في الدين وفي الشريعة رفع الحكم بالحكم مثل ما جوز المسخ kamar yadda sun ka halatta tabbatuwar shafe wasu daga cikinsu a matsayin birarra da aladu hatta a littattafansu sun rubuta cewa an shafe wasu daga cikinsu a matsayin aladu da birarra sun yadda da almasku amma ba su yadda da annasku ba sai suka ce ba nasku ake kiransa ba albadawa ake kiransa al albadawo to kaga tunda sun yadda da wancan da mutum da halitta na mutum daga baya Allah ya ɗauki hukuncin zamanta mutum ya mai da ita biri da tana mutum ya ɗauki zamanta a matsayinta na mutum ya mai da ita alade sun yadda da wannan amma wai ba su yadda da a ɗauke hukunci a kawo wani hukunci akwai fikiwa nan gashi shi ya nuna yahudawa ba su ba fuka hau ba ne cikin wannan kaga akwai yaban ilimin fikihu da wanda adda fikihu da waya a da shi huwa illa an yurfa al-hukmu bil hukmi huwa ai shi annasu ba komai bane akwai takadirin in koma ai ma huwa shi annasu ba komai bane face an yurfa al-hukmu bil hukmi kawai ana dauke hukunci ne a kawo wani hukunci ba albadawa ake kiran sa ba kamar yadda ku kuke faɗa wa khalqun fihi kuma abin da kun ka gani a cikin halitta ne a cikinsa wa amrun da umarni duka sawa'u duka daidai suke auren Allah da halitta da umarni duka abu ɗaya ne a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala alalahul khalqu wal amru a gani shi adda halitta sannan kuma shi yake ba da umarni shi yake cewa ga abin da za a yi to menene abin zargi wali hukumin min zamanin tihau kuma kowane hukunci intihau karewa ta tabbata gare shi mina zamani daga zamani ba hukuncin da in an yi shi wai shike ne ya tabbata inda ya shafi halittu to shi yasa za ku ga in an halatta kaza wasu lokuta a sake dawowa a ce kuma an haramta ko an haramta kaza amma daga baya an zo an halatta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ziyartar makabarta umuman maza da mata saboda wani dalili daga ba kuma sai sake dawowa kuma ya halatta da annabi ya hana in ka yi layya ka ajiye nama saboda kwana uku saboda haka ko raƙumi nawa ka yanka ko maraƙi nawa ka yanka maza maza ka canye shi daga baya sai annabi kuma ya halatta cewa ko shekara nawa ne za ka iya ajiye naman ka ba matsala da shi kowane hukunci yana da kamar yadda yake da farko yana da kuma lokacin karewa wali hukumin ibtida'u min zamani haka kowane hukunci yana da lokacin fara shi daga zamani kamar yadda yake da lokacin karewa lokacin da kuka ji an ce hukunci kaza an ɗauke shi to lokacin shi ya kare kamar yadda akwai lokacin da aka kawo shi ya ce fasaluhum ku tambayi yahudawa fasaluhum ku tambayi yahudu ku nasara a kana fi maskihim a kana shin ya tabbata fi maskihim game da shafewar da aka yi musu wannan ne ake kiransa naskul li ayatin lahi za a kira shi ne akan shafe wasu ayoyi na Allah am insha'u ko ko kirkiro wani hukunci za a kira shi a tambaye su su ba da amsa eh an shafe wasu alallu an shafe wasu gararra to wannan abin da Allah ya yi me ake kiransa shafe ayar Allah ake kiransa ko ko kirkiro wani abu na hukunci su za su ba da amsa su yahudu wa bada'un ko wa bada'un fi qaulihim nadima Allah ala khalqi adamin am khata'u wa bada'un haka cikin aqidunsu su yahudu suna cewa Allah daga baya gano yayi kuskure shi ne wa bada'u fi ƙaulihin cikin zancensu nadimallahu wai daga baya Allah ya yi dana sani ya yi nadama ala khalqi adamin saboda wazani ala khalqi adam wai Allah ya dawo daga baya yana zargin kansa don mi da ya halicci annabi adam da ya san haka abin zai zama mai da bai halicce shi saboda wai bayan ya halicci annabi adam sai ta bayyana gare shi ga alamun ɗabi'arsa shi annabi adam zuri'ar da za su fito daga gare shi to za su yi barna za a samu mashaya giya za a samu yan liwadi za a samu mazinata za a samu masu bautar gumaka da makamantansu za a samu waɗanda za a ba su umarni su ce ba mu yi to nan ne sai Allah ya ce inda ya san abin haka yake da bi halicci annabi adam am khaɓawu eh wani lokacin kuma su ce Allah ya yi kuskure ba annabi adam ya je halitta wani abu ya je halitta sai ya kuskure sai ya halicci annabi adam wasu lokuta ba bada'un ma suke cewa ba a Allah ya yi kuskure subhanallah kaburat kalimatan ta kharuji min afwahi in yaquluna illa kadhiba yahuda ba su da kirki an naha Allahu an bi ma'ana bal kai ba haka ba abinda ba suke cewa wai maha Allahu ayatan layli Allah yakan ya shafe halittar dare zukuran saboda tunawa da ya yi daga baya ba'a da sahawin bayan da ya manta da ya halicci yini to ya manta da cewa hoyinin nan zai ƙoshi zai gimshi ainihin halittu za su ji sun gaji da shi suna buƙatar canji to da ya tuna daga baya Allah ya kyauta liyujad al-imsa da za a samu yammaci shi yasa Allah ya kawo dare a ya kawo yini ya kawo dare saboda wani lokacin a samu yini wani lokacin kuma a samu a samu dare amma asali yini Allah ya fara halitta wasu kuma su ce dare ya fara halitta da ya halicci garin kuma sai ga cewa to ai duhu duhu za a kosa da shi to shine sai ya zo daga baya sai ya ce to bari a raba biyu a raba lokutan kashi biyu in an taba yini an taba haske to daga baya sai a kawo duhu in an taba duhu sai a shafe duhun sai a kawo sai a kawo haske da wannan duka akidu ne suna da yahudawa eh wannan suna kiransa albada saboda kun ga yanzu rana faduwa za ta yi to a wurin yahudu wannan albada ake kiransa albada ba wata aya ce daga cikin ayoyin ubangiji ba a suna ganin allah bayan ya halicci garin to sai ga kuma ya samu matsala ya samu kuskure bari shi kawo haske sai ya kawar da wannan to wannan aƙida ce ta kafirci ko ita kaɗai mutum ya ƙudurta a zuciyar shi ta isa ta fitar da shi musulunci bale ya ƙara da jingina ma Allah da ko makamantan wannan da ƙaryata dokokin Allah dai da suke da suka yi tayi wanda wayanna a gidan Qur'ani ma a ya kau da kai akan su bai ambace su sai aka kawo ru'us manya manya daga cikin aƙidunsu Qur'ani ya takaita akan su amma da zaka ɗauko littattafan su akwai littafi nasu sifiru takawin ake kiransa duk wayannan aqidun sun sun rubuta a ciki sifiru takawin akwai na larabci akwai na turanci to sun yi bayanin wayannan aqidun nasu daki daki daki daki daki daki daki daki da duka kafirci ne to bai gama tattaunawa da su ba amma nan za mu tsaya wani sati insha Allah za ku je da zai ta kawo taɓargaza da suka yi ta ta yi kashe annabawa da ƙaryata dokokin Allah da makamantansu Allah ta'ala ya taimaka inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته